واغفر الحق بالحق والحادنا صراطك المستقيم آمين يا قوي يا رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترسينا إلى الذكر والهدي فلا خشعوني لست عنه بقانطي ووصل حبيب الله وهو مباسطي ويرضى حبيب الله عني تفضلا فما بر صحب من ظلوم وقاسدي فإني محب أرتجي رفع دينه بجزء وليا قاد كل مرادفي وأن النبي الهاشمي مصاعدي فلو أكو يوما أن أباه بصاحبي آمين صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه أنال عطاء لم يكن بالشرائط عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب خيار الوصايب آمين فأنت إلى خير العباد وما لفظ لساني سواه بل فعادي ما لحظ فإسمر هم ما دمت تدري محمدا فداري ثم المامون في داره حفيظ فإسمر عما دمت تدري محمدا فداري ثم المامون في داره حفظ تبصر فإن العمر بعد وظاهر فأفضل مبعوث على الناس هو عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة نعم إن خير الناس أرجوه شافعا لنفسي وللأهلين إذ جئت خاشعا إلى كل خلق الله أوصلت نعمة وإني وحك المصطفى لست قانعا آمين صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر حشير ذليل مغلب خادم لكم محب شديد الحب قد جاء خاضعا أجرني أجرني منهمنا أهم يطاع فلما عليك يوم الروء ما كنت صانعا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أمسي لدينك رافعا عليك صلاة الله ثم سلامه أصول لديك المادهين المصائع عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة قريشنا إلى الذكر والهدى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم ومن كان تابعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة قريشنا إلى الذكر والهدى الله صادق لما به من هو في السخاء مبالغ من النفس أرجه ولا لا صوابق بمن هي من هو في السخاء مبالغ
صلاة الله ثم سلام صلاة قريشنا إلى ربك والهم يفك العثر يوصل الرحمة كسبا لما عجم يؤتي الكرى ويبالغ صلاة الله ثم سلام صلاة قريشنا إلى ربك والهم أسير أتى ضيفا بمالك معجما فعلك فيه وردك الدار صائب أئنه أئنه يا معين فإنه فقير وكير وخيرك بالغ عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصد حقهم منك دامغ حتى قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق به امتدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يا هذا المحضر والزاد فيه بنظرة تأتلنا بالظفر الحمد لله فلاه شؤوني لست عنه بقانك ووصل حبيب الله وهو مصدي ولم يشير إبراهيم رضي الله تعالى عنه a kasida ta ashirin da ɗaya cikin wannan diwani sarwatu sujuni sai madai nabi mamur sallallahu alaihi wasallama sun da yana cewa salahu shu'uni salahu shu'uni wato gyaruwar lamarina lastu anhu bi qaniki ni ban zama wato mai ɗaya zai kauna gaburan haka ba ban zama mai ɗaya zai kauna gaburan kintsuwar al'amura na ba wa waslu habibillahi haka na samun saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma dai nasu anhu bi qalifi wato ban zama mai dai dai kauna gabaran haka ba eh ni ban dai dai kauna gabaran samun saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ban dai dai kauna gabaran kintsuwa al'amura na ba wa hawa mubasi'i manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallama wanda yake shine ne yin mubasada gare ni eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai kai da yawan kowace damuwa shine mai shiga min da kowane irin farin ciki wa yarda hadi wallahi anni tafaddulan kama darra sakhtun min zalumin wa qasidi wa yarda hadi wallahi anni kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake masoyin Allah din nan yarda anni manzo Allah zai yarda da ni manzo Allah ya yarda da ni na samu yarda manzon Allah tafaddulan na sami yadda manzala dan farala kawai da gare shi ba wai ko wata dabara ba ba wai ko dan ina dan tana ji ba a'a dan farala kawai daga manzala sallallahu alaihi wasallam shikenan na sami yadda sa amma barra faqtun min zalumin wa qasidi in ko na sami yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shikenan ni ruwa ta ta da an ce yau manzala ya yadda ne a to ai shikenan ma barra faqtun wani fishi ba zai cutar da ni da komai ba min zalumin daga wani azzalimi wa qasidi ko ko wani ne adalci ma ah da wanda zai adalci da wanda zai zalunci din ma sun da shi ba in dai na samu manzo Allah ya yarda da ni kenan wata ta yanzu fushin wani mai fushi ko wane ne ko da azzalimi ko da ma da ba azzalimin bare har yanzu to dai fushin sa wato bai zama ya tsatsaran da kasa ba saboda na samu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inni muhibbun أرتجي رفع دينه بجذب وليا عاد كل مراجع فإني محب ni masoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyi ne ni arta jiraf adinihi wannan kuma ina fata in samu damar da zan ɗauka addininsa ni masoyinsa ne ina kuma fatan samun dama in ɗauka addininsa wanda wato mana ina fata in samu ɗaukaka addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ne mutum wani irin aikin nan da shi Ibrahim radiyallahu anhu da fata yake ya samu dama eh zai Allah sallallahu alaihi wasallam shi baya ganin kansa a cikin komai radiyallahu sallallahu alaihi wasallam wa yanzu ajibullahi alaihi wasallam amma darra sabbin min zalimi wa qasidi fa inni muhibbun atjrab adinihi bi jazrin ina fatan samu dama ɗauka jinin Allah cikin yaki ni ma fata na wata an gana za ta kuɗi na shiga fagen daga na je na yi yaƙi ni ma wata ɗauka addinin Allah kamar da maza Allah yi kamar yadda mazajen Allah da dama suke yi ni ma wata za na za ta kuɗi na shiga fage an dama da ni to ko da ce bayan Allah bai za ta kuɗi ya shiga fagen fafa ta yaƙi ba amma dai ya yi abin da wato wanda ma ya yi yaƙin me ba bai yi kamar sa ba bai yi kamar sa ba da Allah ta'ala yana cewa da'ifun عليل سائب متحمس لينصر دينا لا يريد قتالا لأن النبي المصطفى الدحر ما جزى بل صد عدوانا ورد ضلالا نيل لونا لجاننا ناقوفا eh furfura ta je mai jikina sa'ibun mutahammisun sai dai kuma akwai kishi ba raina ita ga tsufa ga furfura ba zai ta ko ina ga kashe rauni amma mutahammisun ne yanzu na dinar ina cikin hamasa ina cikin karsashi na ganin na taimaki addinin Allah la yi rulli kitala ba na bukatar sai na yi yaƙi ba sai na je na kamar yaƙi ba na ɗauka kogi na shiga ko an ɗau bindiga a wannan zamanin ne ko an ɗau bom ko an ɗau kaza duk ba sai an yi wannan ba ma don ɗauka addinin Allah salin alif la yi rulli kitala kamar an tambayi shehu haba shehu Ibrahim ka dauka na dauka jinin Allah ba yaki ba ba zubar da shi kamar da suke fahimta ko akwai alwasan da suke fahimta haka sa amma da zubar da jini ba za a kafa da balawa shi a kenan wannan shine tunanin in ba da zubar da jini ba za a kafa da balawa suna da wani irin tunani kusan kwatan kwacin tunanin kiristoci kiristoci suna cewa Allah ya kau da kai an kashe annabi Isa wanda ke ɗansa ne Allah ya kau da kai a kashe ɗan Allah saboda ya yafe wa duniya zalbanta domin sai jinin ya zuba ne sannan za a ji kan duniya su za ka suna cewa we cover ourselves with the blood of Jesus ko ba ka ce ba dawo eh mun lulluɓe jikinmu da jinin Yesu almasi suna ganin jinin Yesu almasi wata sara ta wani bargo ne Allah ya sa an zubar da jinin Yesu almasi ne saboda kawai ya musu rahama kada hauka kuma yanzu kawai sai Allah ya bari a kashe mai ɗara kawai da kauki kadara dan Allah ne mai aka ce mai adani cikin kuma an ne raugarin jaran babon dan wannan tsarin kuma sai shi a suma suka dauka sai suke ganin cewa kace al-Husayn amince da bane gare shi shahada da Husayn a hannun magautansa to wannan ma wani abu ne tsarare daga Allah shi ma an yi haka ne kamar saboda a tabbatar da wannan mutunci ko kaza har suna cewa idan ba ta zubar da jini ba da za a jira ta tsaya wanda sai ganin yan shiya in dai ba a zubar da jini ba ba da za a jira ta tsaya shi sa an tsora su akan tunanin wato a fito a yi jihadi a yi shahada a yi kaza to za ka ba abin da wato ida shi a san muhimmantarwa irin shahada da da shahidai an ce mutum ya shahada shi kenan ya zama wani biki ya zama wani kaza da saboda ne a ƙarfafa wannan a zuciyar kwayya da sauransu ala kulli hal wannan ba ba ba asasi bane a musulunci zubar da jini ba asasi bane a musulunci amma abadan ba asasi bane abin Allah ba baya so ne ba rubuta sai dai kuma dole sai ya faci da sunna Allah ce amma ba Allah ba dan Allah yana son haka ba hmm daga ba kida eh لأن النبي المصطفى الدهر ما جرى فمن الله ما جرى bai yaki ba ana so zai bai yaki ba saboda yakin da ka dauko na manzo Allah za a ja maka dalilin sa sai da sun kure manzo Allah ya rasa kowace hanya ba abin da ya rike sai yakin sannan manzo Allah ya yi kai mafi yawa ma duk yakin da ga manzo Allah ya je amsa ya bayar kawai ba shi ya tsokano ba fitowa aka aka tare shi shi kuma mai da mutum sai kuma magana yakin badar ran nan an magana yakin badar ko manzo Allah ya fito dan yaki ne ka taɓa ganin mutumin da zai je yaƙi ya fito amma daga shi ta kubba wato sai sai sai raƙumi guda biyu sai doguna saba'in ko mutum ɗari uku da sha uku tunkari mutum dubu inda shiri ake da yaƙi aka fito a yi haka wannan yaƙin na badar sun ba manzo Allah ya bada yayi niyya to amma sai Allah ya saukar da wahayi a tunkare su wa iza irikum Allah idza qaifatain anna halakum wa tawduna anna ghayra dhati tawfiqakum lakum Allah ya masa alƙawarin zai yi nasara a kan ɗaya cikin dindinoni guda biyu sau da haka manzo Allah ya ji aka fafata shi amma ba da an yi niyya ba ne daga baki da ba wani an yi niyya ba ne daga baki da haka na yakin hudu har gida aka tada manzo Allah zuwa aka yi kusan mamaya ma aka yi manzo Allah yana gida ba shiri ba komai kai ko da kafiran suka zo annabi ne ya fita ba sai da sahabbai suka sa shi gaba suka dinga hurwa saboda jin irin roman da da kuma tanadin da Allah tabaraka wata'ala ya ware mutanen Badar wanda suka je yakin Badar ga dare mu ya daga cikin manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama man yudrika Allah ta'ala Allah tabala ala ahli badr ma yudrika Allah ta'ala ala ahli badr fa qala sunu ma shitu haka badru haka manzo Allah ya ce sai na Ali karɓar lawajawa lokacin da attabu ya abin da ya maza sai na Ali za su ku biye ne zai kace shi ko attabu dan badar ne ya jaki bane zan na ta kai kai saurara haba Allah ka kace shi baka san bane Allah tabaraka ta'ala ya leko ya kalli mutanen badar ya ci da abin da ku yi na yafe muku sai sai aljanna ku kaga lokaci kawai ku yana aljanna sunan wani otal a gare ku ba shi kaga ba ya zai zai goyi ba kuma ya zama mu to duk sun san na abubuwa manzo Allah ya faɗa musu irin abinda Allah ya tanza mutanen Badar saboda yake Badar kawai sai kowa yana kwaɗayin ne yasa shi da ke ba ina ma wani yake so faruwa dan yake sai daga Uhud ta zo kafaran su da gangan ko su da suka rufe kofar Madina gaba daya manzo Allah bai iya fita ba amma su abbai suka san shi gaba suka dinga horwa ya Rasulullah a fita annabi ya ce ba wahayi shi kuma na abu sai da suka ce ayar Rasulullah a fita kawai da za mu jira har sai shigo gari su sun mana aika aika mu da mu da iyalanmu ai gara mu mutum shari'a a wajen gari da mu bari su gonan kuma abin da zai faru ya faru mu na to Allah yayi suka ja ya ja suka ja to sallallahu alaihi wasallam Allah ya daure biya kuma zai fita kuma sai da zai fita kuma sannan kuma suka fara cewa kuma aiki a dakata sun san Allah bai so ba kansa bai so ba alamun da ya bayyana kala a fuskar aje a saurara kuma in wahayin ya zo a fita Allah ya ce ai ba ku isa ba ba taɓa annabin da ya ɗaura sujji ya kwancewa ko ba za a kaina ba tun da ya ɗaura sujjin nan to zan fita ko halakun ko malakun wanda duk za a yi ayi kuma za Allah ya fita sallah saboda ga abubuwa suka faru dai ala kulli hal dai wannan yakin ma hudu kafirai zuwa suka suka kokoro annabi ba niyya ya fita ba ba haka ake abin nan ba a handaku ba ya ingana gwanan kafirai da mutum dubu goma ba suka zo suka tangaro madina manzo Allah bai da ma kadirin da zai tunkare su dubu goma nan sun fi karfi sahabba saboda karshe sai dabara aka samu Salman al-Farisi ya bada shawara cewa za a iya haka walalo shine ma ma'ana khandaq din aka haka rami kato aka ce wai kusa rabin madina dama ɗaya rabin shi kuma duwatsu sun ce wai saboda haka ba za su iya haurowa ba dan a zauna ka a yakin ma amma karshe dai zai abin da ya faru fa to dai yakin da manzo Allah za ka ga dai akwai dalili hatta fata bakkata ai kawayen maza Allah suka taba su kafar maka maza Allah yayi yarda jira da su tsawon shekara goma ba za a yaki ba za a tsaya ta bude wuta mu da tsayawa kuma kawai shike da suka kokano kawayen sa saboda dama an rabu sauran kabilun larabawa sun raba san su wanda suke kana kana wayan su kawayen quraishawa ne a ciki wayan su kuma kawayen maza Allah ne da sahabban ma na kawaye kawance irin da abin da ake yanzu ko daga an ce kasa America da kawayen ta misali me ma'anar America da kawayenta kasar America da kuma sauran kasashe wanda suke mara mata baya sai da duk wani abin da zo sanar da hannu su zai to shine ma'anar kawayenta to wannan kawayancin sun zama da manzon Allah ke su sai da sauran kabilu suka bar suka mara wa manzon Allah baya wasu kuma suka mara wa Quraishawa sai da in wani da ya samu wancan bangaren to mu ya samu duka to su Quraishawa suka ganganci sai suka tabo wasu da cikin kawayen na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi kuma shugabansu ya zo ya samu Allah ya gaya masa abin da ya faru sai ka manzo Allah ya fusata shi shikenan mutanen da sun wani da alƙawari tunda suka shiga gonan mu za mu fita mu je mu mutu ke su saboda haka manzo Allah ya je fito makar duk ya ki aikin manzo Allah zaka samu kawai mutum ya mayar ba wai dan yayi niyya dan yana so ya ki ya ki ba da annan nabiyul mustafa dahra ma gaba manzo Allah ya ki ba zaka ce sa ra'ayi da yaki aikin da manzo Allah ya yi badar ya yi uhud ya yi fito makar ya yi hunainu ya yi kaza sai Ibrahim ya ce bale duk na san an yi wannan ne sadda udwanan manzo Allah ya je dan ya toshe banna kawai tun dai aka akan sai zai toshe kana zaune shike nan sai wani daga nuna kwada ma daga kana kallon za ai ga da kaza ki hannu ka tare ku to zai ka tare da hannu shike nan da ya kawo duka bai samu fuska gaba sai samu hannunka sai hannu kai kare kuma ya sai ka kare shi tun da adalci ya kawo mamari ka sa hannu ka tare da nan dan ayi kuma hannunsa ya tsama ka sai hannu sai kare kuma sai a je alƙali a ce ya ka tare shi ha ka kare wa kanka ne farbaci haka ne ko an ta yi abin da Allah ya kawai balle sadda udwana warar da balala manzo ya toshe bata ne kawai kabare da zai gangan gudun manzo Allah ya ga ba yadda za a yi kuma shikenan sai eh dole ya fita sallallahu alaihi wasallam zaka cin zawa sai haka ne nima haka nake fata nima fa inni muhibbun afsa bi rabb dinihi ina fatan dauka addinin Allah wato in dauka addinin Allah bi gazwin ta kan yakin ma na yi ayyuka da yawa ta Ibrahim aiki da yawa radiyallahu anhu yayi jihadi na reviving the muslims wato abin da ke cewa eh ake cewa eh wato al-jihad al-islahi sallallahu alaihi wa mujaddidi tadbidi yayi tadbidi musulunci amma shi ba da yaki ba akwai wanda suke mujaddidai amma su da takobi suka yaki ko da makami suka yaki akwai mujaddidai wanda da ilimi suka yaki da kira zuwa ga Allah da wa'azi kamar irin shehu Ibrahim radiyallahu anhu to amma ta haka ina fatan nima in samu dama wata na dauka ajin Allah da takobi waliyan qad kullu muradidi sai ya zama dukkanin muradidi ya gofana gare ni muradidi shine wanda yake wato mai atisayin yaki wanda yake horarre mayaki horarre shi ne murada ah to duk irin wanda sun zama sun gurfana garin da zama wato magana ta suke amsawa wa anna nabiy al-hashimi ya musa'idi alam aku yawman ana ana abahu bi sahidi wa anna nabiy al-hashimi ya musa'idi sama Allah sallallahu alaihi wasallama al-hashimi wanda yake ba hashimin dangi musa'idi shine mai taimako na alam aku yawman ana abahu bi sahidi saboda haka ni lam aku bi takhidi ban zama mai fitar tsammani ba an aqahu gabaran baiwan mazala da kyautarsa yawman a wani wuni ba ta bara da fitar rai gabaran samun baya baya daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wallahi thumma salamuhu salatu ala ramu ta Allah tabbata ga manzon Allah analu aba'an lam yakun bi sara'ibi abai da wannan salati da wannan aminci analu aba'an na samu kyauta na samu baiwa daga manzon Allah lam yakun bi shara'idi irin baiwa da kyautar da babu sharadi a cikin ta dama shi manzon Allah ya kyautar da take manzon Allah in zai baka zai baka kawai ba wani sharadi na farko dai Annabi sallallahu alaihi wasallama baya dubawa zai ba zai bayar kawai ba wani ba ruwan da wani ba kawai zai bayar sai kan mai rago kawai zai bayar sallallahu alaihi wasallam ba zan sa kai na wani ko ba nawo bane kana so na ko ba ka so na manzon Allah zai baka sallallahu alaihi wasallam sannan baya tara cewa jiya na baka yau zan baka ba a'a baya ma tara ka gode ko ba gode ba a'a zaki ne bata annabi ma sallallahu alaihi dauka ya baka sallallahu alaihi wasallam duka wa gida sannan baya ware wanne ne wannan dan gida ne ko dan uwana ne ko aboki ne ko kaza ko muku da gidan mu ba ko ma wanda manzo Allah ya ganin sa ba sai ya zo ya kaura da harje ma gaban annabi ya rashin ladabi ma ya faɗi maganar da ma ba a faɗa kuma annabi ya sa mai kayan raƙumi biyu su kuma kora ka tafi sallallahu alaihi wasallam saboda ka nemi kun bi shara'i shi maza Allah kyautar sa babu sharadi a cikin alaihi salatu wallahi thumma salamuhu salatu Allah rahmatu Allah tabbata ga manzon Allah wa ali salatu ya tabbata ga iyalan manzon Allah wa ashabi da kuma sahabban sa khiyarul wasa'i wayanda suke su ne zaɓaɓa daga cikin tsanin lika zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da an ta ila khairin ibadi وما لفظ لساني سواه بل فؤادي ما لحظ kasira ta 22 wannan mushawar da Allah ya ce ba anta ila khairil ibadi na zabura ya zuwa ga biyayyen talikai ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan kasida da zamu karanta yanzu ba anta ila khairil ibadi a a asalin abin da ya so zuwa hannun mutane da diwani babu ita wannan kasida wato shawar da Allah ya yi ta ne a bisa harufan abdiyya ya yi da ne a bisa harufan abdiyya kowane harafi ya zo sai aka babu guda ɗaya ciki shine harfin zai zai wato zal ta musamman ne dubu sai zama wannan harfin bawa a cikin diwani a asalin kuma ne ba na zuwa hannun mutane to ana nan wata rana sai shehu ibrahim radiyallahu anhu yawa shehu mutum su gano Usman dan mota da Allah ke wani kofin diwani wanda asalin kofin na wato shehu Umar Gaini Umar Gaini sarki shehu ne da Allah mijin sai da Maryam dar kama ya shehu sarki shehu ne ya sa an masa kofin diwani rubutun wani Muhammad ya habibi bin Abbas al-Muritani sai rubuta kofin diwani to kuma dardala ya ga diwanin a hannun Umar gai sai karba yana zubawa sai shehu ya gani shehu sai karba ta fara da ya karba sai juya bangon littafin ko farkon bangon farko sabon farko sai ya rubuta alhamdulillah a tsayin Umar gai amartuhu ya tuku hadhihi nusa li khadim at-tariqa habibi al-muallim at-tijani bin Usman barakallahu fihi ma jami'an amin wa salam Ibrahim Kasoda abinda sai rubuta kenan sai ta alhamdulillah sai bi Umar gai na Umar sai ce ya bar wannan nufar a hannun hadimin tariqat tijaniya masoyina sai bi Ahmad Tijani bin Usman na yi Umar sai ce ban masa ita Allah ya musu albarka baki da wasala Ibrahim al-Salah sai rubuta haka ta cikin wannan nufar gaba ɗayan da rubuce Muhammad Yahya bin Abbas al-Mulkani radiyallahu anhu amma sai ya zama shi ma da yake kwafan nufaha da ya zo daidai nan gurin za'anta ila kan ibadi shi ma sai ya lura babu harfin zai kuma ya ga kyau ya taho da harfin abdiyya a jere amma da aka zo nan babu wannan harfin saboda haka sai ya bar wato daidai gurin da ya kamata a rubuta baitika sai ya bar shi blank da ya kammala kasida ta sama salahu shuuni nasu aru zikani da ya gama wannan sai ya bar ragowar gurin blank ba komai wallahu alam da ya faru kila ko zuwa yana shehu ko kuma a san da shehu ya tabbata sanar zai ba wa shehu da gari shi a lokacin ya lura saboda ka shehu Allah sai sa alƙalamin sa da hannunsa idan Allah sai rubuta wannan batun guda uku wannan makaranta ne sune da za a fasara yanzu sai rubuta su guda uku nan saboda ka sai ba shi to wannan mutum a cikin radiyallahu anhu in an duba a bisar da to malam mai nasara ya rubuta radiyallahu anhu malam mai nasara ga tana a hannunku za ka ga inda ya wannan bayanin cewa take ya faɗa Allah ya ce a asali fakar wata sujudi khalin min harfi zai fakar ofi wannan maganar a Sheikh Abdullahi Wuldu Sayyid mutum Birtaniya da Allah wanda rubuta ya rubuta littafin min akhbar Sheikh Ibrahim ya rubuta littafin min akhbar Sheikh Ibrahim a ciki yana cewa wato diwanin salawatu sujudi خالد من خالد الزائي فقط أكثر تقبع يوم حرف الزائي أبن لمن زيجن سوى دعا صليها كابن يجي فأما شعبك أسيد رضي الله عنه بيزو يبتد الناس المسخر والإدس في شما لم ينسل عليهم شاكاتنا أهنم مالا دفتا أم جاي وانا فليربك وانا رضي الله عنه wanda ita ka juya ta wannan nusar sai rubuta cewa ta kada wuna harfu zai walakin ra'aytu nuskhatan khasatan bi shayfi kataba salatu ajiyatin bi khat yamini fil mubaraka sai ta a cikin wannan kasida babu harfu zai amma ni na ga wata nusuha wai ta shehu ibrahim ta saninta ya rubuta baituka guda uku da rubutun hannunsa mai albarka fa zittu baitan wahidan fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam ni kuma sai na ƙara baiti daya shine sukan na hudu a cikin salati ga manzo Allah da cewa take jin ƙara wannan baiti shine alaihi salatu wallahi kuma salamu kaza al wal ashabi ma la tudal lahad wannan baiti da cewa cikin shi ya shigar da shi da Allah kamar yadda ya faɗa saboda haka wannan kasida ba wake wani ya duba wani kuma biyu wanda ya gaba bu isa to ga yadda abin ya kasance amma kasida ta ce hujjar da Allah ni ma ina da nusar ina da wannan kofin da wannan diwanin da ya yi da hannunsa ina da shi eh da Allah kila da manta na don wanda ya gani amma sai abu bai shi sai gobe ne ko jibi gobe ba kasuwa sai jibi insha Allah sai ga akalla zan nuna muku wai za an ce ila khairul ibad na zafar zuwa ga fayyan talakai ga yan bayi suna ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma la fadl sani siwahu kuma harshe na bai taba furta wani umma manzon Allah harshe na baya furta kowa annabi kawai nake yabo bal fuadi ma la hasu ya aiwa ma harshe ba hatta zuciyata ma mala halsiwahu ba ta taba hararo min wani umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciya ta ba ta hararo wurin umma manzon Allah ba fa iz marahan ma zuri muhammadan fa dari sumar mamuni fi dari hufiz fa iz marahan karayu a cikin farin ciki da jin dadi ma zuri muhammadan matakan dai ka san manzon Allah in dai ka san annabi muhammadu in dai ka so annabi muhammadu shikenan ka saki ranka kawai ka fanta ma yadda kake so ka rayu cikin aminci da jin daɗi da walwala da zarar ka san manzon Allah fadari sumar mamuni domin duk wanda ya san sufar manzon Allah sai duk wanda ya san annabi muhammadu in dai ka san manzon Allah fi da harihi hufi da wannan abin kiyayewa ne tsawon zamani wannan kaɗai kariya ce gare ka sanin manzon Allah kaɗai ya shiga da fage tabbata فإن الأمر باد وظاهر فأفضل مبعوث هذا الناس أول تبصر فكل الكو كسائل اللورة فإن الأمر باد وظاهر أي لمر أبينيك لمر أزينيك أي ما أبو وهلا أتكيك خمز عن الله صلى الله عليه وسلم كل الكو كجن فأفضل مبعوث هذا الناس أول من الله صلى الله عليه وسلم شنو بيسر أبو الكوة شنو بيسر من يوم تاني وأزي shine wanda san wanda ya shirye da mutane zuwa ga tafarki babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan annaba eh na'am inna khayran nasi arju shafi'a li nafsi wa lil ahli iz jitu khashi'a wa lam yashur da lana sai kasida ta 23 shi wannan diwani na sarki tijuri shi yana cewa na'am haka abin yake farrai ko haka labarin yake inna khayran nasi arjuhu shafi'an li nafsi alladhi ya mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama arjuhu shaji'an li nafsi ina fatan ya zama shine zai cece ni akan kaina shi zai cece ni a lahira wadin ahalina kuma ya ceci iyali na ma izzitu khashi'a tunda daga na zo masa ina mai kankan da kai a gaban ila kulli khalqillahi awsaltu ni'matan wa inni wa hajjil mustafa la suqaniya awsaltu ni'matan ya rasulullahi ka sa da ni'ima ka isar da ni'imarka ila kulli khalqillahi ya zuwa ga dukkanin halitta Allah ya zuwa ga daukacin halitta gaba daya kowanne ka rarraba ka bai ba wanda nima ba ta gare shi ba wa inni cewa ni shehu ibrahim lastu qani'a ni ma ba ba zama wadaci ba gabar ni'imar ka ya rasulullah yadda ka rarraba ka ba kowa nan to ni din ma fa ya rasulullah lastu qani'a ban zama mai isuwa ba ban zama mai wadatuwa ba gaba da ni'imarka wa haqqil mustafa na rantse da girman manzon Allah gun Allah tabaraka ta'ala ni ma ban wadatu gaba ranka ba ina buƙatar rasulullahi ma akan mu ani mutu hadir zalil muzlib khadim lakum muhibb shadid alhubb arja'a hadiya hadir gani da ni koma baya ne ba kowa ba ni ba kowa bane zalil shi kaskantacce ne muzlib shi ne zunubi ne khadimun lakum amma kuma ni khadimun ku ne ya rasulullah ko dai ga irin sabon nan tara amma fa ni ne hidima ne gare ku muhibbun ni masoyinka ne sadidul hubbi kai ni mai tsarin soyayya ne ma sai ga rasulullah kad ja'a khadi'a kuma na zo gaban ka ina mai kankan da kai a gaban ka ajirni ajirni munhaminna ahim daya falam alqa yawmar rawi ma kuntu fariya ajirni ajirni ajirni ka tsere da ni ajirni ka tsere da ni ya rasulullah munhamin na ya mai suna almunhamin na sallallahu alaihi wasallam munhamil na ɗaya da cikin sunayen manzo Allah ne amma da yaran siriyaniyanci eh ba da yaran larabci ba munhamil na siriyaniyanci ne kuma abin da suke nufi kawai muhammadu awa muhammadu larabci munhamil na da siriyaniyanci duk kuma ba ɗaya gaba da sallallahu alaihi wasallam ahim ɗaya ko ahim yaɗa ko ahim maɗaya ko ahim maɗaya Imam Suyuti ya ce an yi saɓani da yawa a kan wannan suna. Lafazin sa da ma'anarsa. Duka an yi saɓani. Ya za a karanta shi. To ba rabu bane. Sai dai ne shi. Ba larabci ne. Wasu sun ce sun tsaya. Wasu sun ce sun yaɗa. Wasu sun ce sun yaɗa. Sun yaɗa. Wasu sun ce sun maɗaya. To, a shi nan dai. Amma dai ma'anar shi ɗaya. Ha, halin wato halin kuram a larabci an ce in ɗaya ko in maɗaya ko kuma dai wannan faɗa duk ma da faɗa lafazin dai halin kuram take ne mai kiyaye alfarmu kenan sallallahu alaihi wasallam to sunan manzo Allah ne ala kulli hal munhamin na him ɗaya ya mai suna munhamin na ya mai suna him ɗaya sallallahu alaihi wasallam ko him ɗaya falam alqa yawmar rabi rawi ma kuntu saniya ya rasulullahi ina roƙonka arziki lam alqa yawmin yawmar rawi kar ka bari ranar firgici ranar tsoro ranar lahira kar ka bari in hadu da makuntu sani abin da na aikata ni ban nan lahira ba so nake abin shi sabi da abin da na aikata ba a da fadalar ka dai da fadalar ka dai ba da aiki na ba a inda aiki zamu je wallahi ba za mu sha ba ina da aiki zamu je ba za mu sha ba amma dai mu je da fadalar manzon Allah mu je da mu huta fadalar Allah tabaraka wa ta'ala daga baki da hmm falam alqa makuntu sani'a albarka ya rasulullah kar in gamu da abin da nake aikatawa yawmar rabi a ranar sakamako alayka salatullahi thumma salamuhu salatun ya umti yuzil kalahiya alayka salatullahi thumma salamuhu salatan ala rabbi Allah tabbata gare ka ya rasulullah salatan albarka wannan salati biha umti yuzil kalahiya albarka wannan salati na yammanta ina mai dauka addinin ka alayka salatullahi thumma salamuhu salatan ala rabbi Allah tabbata ga manzon Allah asudu لديك المادهين المصاقع أصود المادهين لا زم جاغورا لا زم شugaba akan masu yabo almasaqi'a masu yabo ma irin masu kaifin harshen nan wanda suka fi kowa zalaka ladaika a gaban ka rasulullahi masu yabo a gurin ka duk wanda yayi bai ka rasulullahi tarbaikan wannan salati da wannan aminci na zama ni ne shugaban sa gaishe ka shehu ibrahim sarkin masu yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wane mutum ai wala alaika ma alaihi ma alal kiram masajidi salatu ala rahmat Allah tabbata ga manzon Allah tare da iyalansa manya da sahabbansa masu girma salatu wa taslimun salati da aminci tabbata gare su kaman kana tabi'a da duk ma wanda ya zama mai bi gare su duk wanda zama ya bi sahun su a da shi ta hazara ta kan kiyama gidan nafsu abjihi gidan nafsu abjihi wala ala usabiku liman hiya man huwa fi as-sakha'i mubalig kafiya ta shirin da hudu wala mushawar da yana cewa ginan nafsa abdihi abin da nake fatan samu shine ginin naf wadatul zuci fata na in samu wadatul zuci ginin naf kenan laraba suna cewa algina ginin naf hakikalin wadata ta hakika ita ce ginin naf wadatul zuciya saboda an baka wadatar dukiya wadatar zafi ne yanzu kayan mun da Allah ta kenan kawai da rigima ginin nan su abdi wato ma'ana in an baka fan tabo sama ko kuma mata malam Umar sai ya ce in an baka daga batarwa fan tabo sama ma yi isa da iyaka amma kace daga batarwa a kaga wasu gare yake to ko dinga ko dinga batarwa aka baka misali in dai ba a sama wadatar zuci ba ba ka taba koshi ba ba kuma za ka taba ganin wadatar da Allah ya mamu wallahi gode ba amma in an baka ko kankanin arziki aka baka inda aka baka wadatar zuci shi kenan kawai da kai bari ma wannan a wannan ce suna cewa aljina an istai ilahi aljina an istai ilahi ita wadata tana tabbata ne gabaran abu ba wai da abu ba ba wai na wadata da shi ba na wadata gabaran su ita wadata amma ka wadata da abu to bukaci ne kake nan ko bukaci ne kake nan shi ta kaga Allah da wanda Allah shi kida ne mawdaci saboda shi ya wadaci ga buran komai ganiyun anil alamina shi Allah mawdaci ne ba bil alamina ba anil alamina ya wadaci ga buran dukkan duniya ba bukatar ta da abin da Allah ya yi nan bai bukatar ba abin da zai na masa da mu da babu mu duk sai ne Allah subhanahu wataala aya ikwa ana ba mun kaga da Allah bai da Allah ba shi ta sai mai da kai da sallar saka da azumin naka da zakarka da hajjinka da sanin zamantaka da sadakarka da tasbihinka da zikirinka da kaza kamar da ka san duk wannan ba za su amfani Allah ba haka na san jiya ka da sasakka da zunarka da ƙaryarka da duk abin da za ka gane shi kan kaga ba za su Allah da komai ba haka ne manzon a wani hadisi ku ya rawaito mana Allah yana cewa tabaraka wa ta'ala da a tafi duniya gaba ɗaya za su kasance ala asqa qalbi rajulin wahidi ma za da zalika fi mulki sha da kuma duk duniya za su zama ala afjar qalbi rajulin wahid ma na kasa zalika fi mulki sha duk duniya gaba da ta hadu ta zama zuciyar kowa kamar irin sa annabi Muhammad atqa qalbi rajulin wahid yake mafi tsoron Allah cikin ku gaba daya a ce zuciyar kowa ta zama irin sa waye fi kowa tsoron Allah cikin annabi Muhammad da kansa yana faɗa ya ce ana atqakum lillahi wa akhsakum Allah din na shi ku da Allah din na shi ku din kakkarsa tabaraka wa ta'ala to da duk zuciyar kowa da biye ta zama kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi kenan automatically idan zuciyar zama kamar manzo Allah aikin ma ya zama irin nasa duk abin da zai zama zama wanda ko annaba kamar shi saboda ma zuciyar ita ta zama jikin Adam idan saluhat saluhat bi kulli wa idan fasudat ala wajhil qalb to wannan zuciyar ita da an transform din zuciya gari na kama automatically zaka zama transform ana ba wani abu ne dole ma ka tunda kawai zuciya ta rike da ma sai daga to yanzu a kaddara duk duniya a juye a rawar kamar manzo Allah a wajen zuciya mana a wajen aiki da komai ma da Allah kamar manzo Allah wannan din ba zai ƙara Allah da komai ba a cikin mulkin ba mu ƙara Allah komai ba kamar ko ta'ala yadda yake hakan yayin ne ƙaruwa dan wannan kamar da kuma duk duniya ta juye ta zama kamar zuciya ta dan shine abdar kalmi da jin wahiri a duk duniya kan ba wanda ya fi dan fijara da iya shege da sakan da rashin imani da kaza komai da kaza ne kafirci da mutunci ka dan yafi kowa to a duniya kowa da kowa zuciya shi dan wannan din ma na kazzar ka fi mulki ba zan yi tsirki Allah da komai ba hanyar tabaraka wa ta'ala a sai sai yasa Allah ya zama gani wa alamin kenan ya wuya ta gaban Allah ko mu ko kan mu gara ma dan ni dan kan mu zama amfana amma shi wannan bare shi kullu da Allah lan yanala Allah al-humuha wala dima'uha walakin eh yanala hu taqwa minkum ya bada misali akan yankan lanye ko yankan ibada da ake idan lan yanala Allah al-humuha naman da ake yi yanka masa ba zagun Allah wala dima'uha jinin ba zagun Allah duk ba ba bukata in akwai abin da ba zai zagun Allah shine a taqwa minkum jin tsoron Allah kawai yake gani ya ce kai kai kai dan shi iya wannan kadai to ko shi din ba ƙara Allah zai ba dan in ba sai bane ragowa tabaraka wa ta'ala to daga nan sai ka gane a ce wadatuwa ana yin ta zai gabaran abu ba da shi ba idan mutum yana da abu amma ya wadatu shi zai ji sauƙin bayarwa dan baya da ba bukatar sana'a shi za a ga abin da bai tsaci ai wani abin da bai tsone mai ido ba saboda ai mawadaci ne yana da wadatu zuci a zuciyarsa ne ya wadatu shi za ka ɗauka yana bayarwa amma wanda yake yana da shi kuma yana buƙatar abin ai ba zai iya baka ba shi akan kansa ba zai amfani da shi ba haka ne kuma a hadin yana nuna bukatuwa har yanzu saboda abin da zamu bai shi kazu kazu na wasu yan wasu mun jira wai an jira warin wani a ce ana mai da kudi ina ana mai da kudi bai sannan yanzu an kora mutane da hujja kowa ya je wani to in da kana yin wayo kadan zuba a cikin randa ka koyi ko kadan sa a cikin abu kaza kaza ko kai wannan dabaru ne to yanzu duk ba zai yi ba saboda in ka aje suka wuce wannan lokacin sun yi asa sai aka ce wai an samu wani mutum ya ja ta kudi wanki wajen mu ne bakwai ko mutumin da aka daga ma shi zaka sai shi naira dubu naira dubu kaza ba ba za ka sai shi dubu kaza daga kuma in kan yi zaka bai sadaka ko zaka bai shi kaza ko wani abu in fara ma kullun bin mutane yake na ta a san musu abin da ta abu iyalin sa ba a gida sun kawo rahoton wata kila a gidan sai a waye gari sai abin da za shi a tama ma abin da yunwa ko a ji a tama abin da ya buge ana roƙon mutane kuɗi su kansu iyalin ba san da kuɗi har a gidan ba amma yanzu yake an sa shi dole ya je ya ta kudi banki sai ga mu ne muku da musu to yanzu wannan moda shi sai wani abin da yake da shi shi kansa balle wani ta wani to sai sa wadata zuci ita ce muhimmin abu mutum ya samu wadata a zuciyar ma'ana gamsuwa da abin da Allah ya ba kana'a ake kiran wannan a takaice kana'a shine isuwa da dangane gurgur abin da za a ba kawai ka gode Allah shi kenan ka tsira ranar na abin da ya ba za su kafin bayar da shi ba ko ka fitar da shi ka amfani kan ko ka amfani wani amma sabanin haka ba za ka isa wani ba Allah ya kiyaye mu baka shawar da Allah daga sai cewa girin nafsi abdi abin da nake fatan samu shine girin nafsi wadatar zuci shi da sai Ibrahim da Allah ya samu wadatar zuci da Allah to da yawa sai Ibrahim da Allah zai noma noman gyada da kaddakar da ake cewa dinnan tana shigura a lokacin ana son ta saboda ana zaban mai ai kaza sai yana da manyan manyan gonaki yana da almajirai da yawa yana da kaza kusan ƙauyuka ƙauyuka ƙauye hudu sai da Allah yake raba almajiransa inda muna ta fashi aje a kano ma ana zikiri ana salati sai aka kata har kuma an hada kayan amfani da komai a wurin shi na kin kaje ko su hayyan zaka gani gari guda gona suke mu sallallahu da kaga kuma yake zuwa yana tuwa bishin na aiki da komai sai wuda gona daga Allah sallallahu amma da nan aka zo aka auna gidan nan wato dala dala daloli ake da yawa na gida a kayar da nan da aka zaka cike shi sai fa sai fa da take da aka zuwa ga masa in Allah ya da anan gurin inda yake zauna da zaka gaji shi shi wanda shi ba inda Allah in aka san ana da wani muhimmin abu da ma to da wuri da an zo an zuwa shi irin wannan kudin za a diba to shi wannan na kaza ne wannan kuma na kaza wannan za a kaza da shi to kuje a amma hudu take suka wuce nan to wallahi ba ku mutu ba aka yi radiyallahu ta'ala akan yana so ya zakka sai da ya sa wa kansa sab ko sai da ya sa wa kansa takunkumin rai wato matsawaci aljihu in fact aljihun ba zai matsuwa sai jar zalla ya ɗebo wasu kuɗi wanda sai kai sabon zakka sai ya kira sakataren sa na kuɗi sai ka bi fai kabir ta alaman juli sai ba shi ita wannan ka je ka aje mu kar ka kawo musu sai bayan shekara ɗaya duk yadda za a yi komai matsi da takura ko na ne mu kudi ka kawo mai nan ka aje musu sai banki kada da ga shi da ga masa abin da yake so ya kudin mu yace sama wada sama rana sama wada ko ya ga kudi so da yawa so da jirfe zai ga halara an shiga mutu da takura a buga nan a buga nan bawo har sai da zai amma yana ji kene ne zalla wannan dai wasu uwa shi ko ya mamanta da su sai da ba shi mamanta da su da ya mamanta da su sai da aka shekara sai ka biyo fa ya dauko kudin ya kawo shi yace ga su shine wannan yace so kudin da kawo ajiya wani lokaci da kare kace ga shi zai aje shi shekara ɗayan kawo ma yace yawa ai da kana ke so ina ma fara na wanta to yace ina jin kunyar Allah duk wani rukuni na musulunci ba wanda bai yi ba amma da ka taga gari ina jin kunyar Allah in je lahira bai yi da kawo shi sa ne haka sai da Allah ya kurgo abin da yake shine haƙƙin Allah a cikin wannan kuɗin na zakka ya dauka ya sa aka nemo masa wanda cikin Allah ya lissafa din a cikin jiki takwas shike ne idan kama su zo gashi zakka sannan ya ɗebi uwar kuɗin kuma ya sadaka da ita Allah Allah an wuce gurin saboda kawai zai yi zakka da Allah ta jaje yau kansa sai in ba wani zuci ba abinda شو محمد عبد الله ولد السيد تبوبا سلسلة من أخبار الشر رضي الله عنه وثم مرتانا هي عندنا صحيح سيد الأوفا رسول الله جاء الله قال رسول الله جاء أبدا يروقا شو محمد عبد الله ولد السيد كل يوم جاء رسول الله أبدا شو هي كشوا أوتا أكانت بنين جنان زنزع المعجرين جنان أعيا بدأت أموتن أخاني بدأت لنا أموتن أخاني abin da kawai take zuwa tsakanin gidajen nan ba dai da shi duk wanda suke zauna a majalisar da Allah subhanahu wa ta'ala to amma abin da za ta maki ka taba ganin an ne ma rasa irin wannan abin da shi ya radiyallahu anhu to wannan dama shine alƙawarin Allah in dai za ka rayu ba ka manzal ladhi yuridu Allah qaradan hasanan fa yudaihu lahu adafun kathira wallahu yaqdiru wa yabsutu waye zai ba Allah ki shawara ki da Allah ya tashi ma sai ya kira abin da suna da shi kamar da shawun yi mana cikin tafsiri cewa Allah ya amfani da kalmar rance ma saboda ka ji nutsuwa a zuciyarka wajen wajen bawa Allah kar ka tashi ba shi ba ka ji kana kokonto ko kana ƙarƙari ko kana ɗan jan ƙafa saboda ran- da shi a yayi ka ba zai ba sadaka ko zai ba ni kyauta ka san dai wannan yake ka jira lada alheri ko kamar rance ba na ba zai Allah barance ai ka ta kanka sai ka hakkake sai sun dawo da haka zaka ba ni cikakken nutsuwarka tunda ka san dawo wallahi da Allah ya tashi ma bai ce wa zai taimaka ko ya aikin Allah ko ya kaddafa shaka waye zai ban kyakkyawar rance ni ko na tashi jiya sai na nuna karin ja dan ka sakan ka shi nan da waran sai zaba Allah ya amfani da wannan kalma Allah sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala daga baki da kun kula ga manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce Allah ya halitta su mala'iku guda biyu ya ba su aiki ɗaya daga cikin su kullun cewa yake Allahumma ati mumtikan ha خلفا ɗayan kuma kullum yana cewa Allahumma haɗu mumsikan talaf talafan kullum ɗaya yana cewa Allah ka ba wa mai ciyarwa mai nau ɗayan kuma kullum yana cewa Allah ka ba mai riƙewa a tarau wanda yake bayarwa Allah ka mayar masa da majini addu'ar mala'ikan kenan ita ko addu'ar mala'ika ko hijabi wata da shi da ya faɗa take wucewa ta rashi ɗayan kuma kullum yana cewa Allah ka ba wa mai riƙewa a tarau shi zaka ga mutum in baya tsarkake dukiyar ko baya yin aikin Allah da ita baya ciyarwa baya ba kowa suka kullun tabta asara yake shi kuma gani da sawa abin da yake nan ga wallahi kullun sai adda baka Allah ka dinga asara shi kuma baya wanda ke tabta sawa masu yi kuma ta ce misalin arziki kamar misalin abu ne yana sama a liƙe wani yana akan kanka wani yana akan kafaɗa ka wani kuma yana akan tafin hannunka da haka layi ake bi idan ka saki na hannunka ya tafi sai na kafaɗa ya sauko da hannu sai na kanka ya da kanka faɗa sai na saman ya sauko shi kuma ya da kan kanka sai kuma wanda makalla a saman yana jira in kuma ka riƙe ka haɗa gosulu ka zama ba gosulu da ka riƙe ka haɗa gosulu wanda kake kuma sai Allah ya dade to kaga kake kake kai kike da kanka kake kanka gumun sake nan kana son ƙari bayar sai Allah ya ƙaru in kuma ka san ƙari shi ne rike sai iya nan nake daya to Allah ya kiyaye gidan nafsa aljihu wadanda su suke nema ta shehu wal ala usabiqu ga ni'imomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke masu kauri ni'ima mai kwaki da yawa da yawa da suke sauka gare ni bimadihi man huwa fi sa'i mubaligu kai kake samu wannan ni'imomi ya shehu Ibrahim bimadihi man huwa fi sa'i mubaligu saboda yaban wanda yake mubaligun fi sa'i mai kaiwa mu qur'ani a cikin baiwa sallallahu alaihi wasallam Muhammad kenan manzo Allah ne da hun baiwa irin sabon mamaki da bukur asara yuzun rahima kasiban lima adibu yuzul kira wa yubali da bukur asara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da bukur asara yace kwance daurarru ya sake su fursorin yaki ya ji akamu rana hawazina wanda yake yakin hunaini ko yakin hunaini an kamo fursunonin yaki da yawa na hawazin kabila hawazina a wata ruwaya an ce sun kai mutum dubu shida wanda aka kamo sai fursunoni ne sun kai mutum dubu shida zinari sama da dubu arba'in aka zuwa manzo Allah sun samu matsayin fansa wanda zan su kansu manzo Allah yana kewayawa a cikin fursunonin nan kawai sai jiwon wata waka ta fara sai dan tsaya ki sauna na kaza kullu sai ji wannan waka irin wata ake mun tsaye ina yaro a jana sai wata dariya ya rabbana asilana muhammada hatta arahu ya bi an wa amrada qul aadi wa an wal husada wa adihi idan yadumu abada wadanda ake maza ana yana yaro karami sai ji dai wata murya tana karanta wannan waka sai dawo ita wannan take mace ta take ita Muhammad ba gane ba ko ni ta ce ba wata take da nake lokacin muna da yana wata sabi sai ba sai ta ta ni maza Allah ya amsa ita maza aka kawo aka shimfida tana baya ko sai shimfida mata dan gidan ma ta zauna akai maza Allah ya zauna sai dinga magana da ita yana hira ya ya rayuwa ya kaza kaza yau ana irin shirin sai shi ya ake haka to kana da kuma kanta mun ne to ruwa ya ji an ce dalilin ta kai manzo Allah yake duk fursunan nan ga wanda suke saboda kawai shi ma'usna mutanen sun ita kada kai min duk waɗannan jama'a waɗanda aka yi zubar su a hannun su gaba ɗaya Allah ya kwa za ka mai mata aka mai musu kawai da a wani kaulin mutanen ne suka zo da kansu suka musulunta ga manzo Allah suka zo suka musulunta ga annabi wannan shine raji suka zo suka bayyana musulunta ga annabi kuma suka yi masa bayan musulunta suka masa kukan to ya rasulullah kai mana baiwa Allah ya baiwa gare ka mutanen mu ka kama da dangin mu da iyalin mu da kuma dukiyar mu ya rasulullah ga kuma musulunta mun bayyana ga wanka kai mana arziki mai wani abin da ka kwace manzo Allah ya ce da su to akwai matsala guda daya saboda ya riga ya rarraba ganima manzo Allah sai da ya zo na tsawon kwana goma sha uku tsawon kwana goma sha uku bai shiga Aisha ba, kada shiga maka ba. Saboda tunanin ko za su su bayyana su ba su ba. Saboda ka yarba ganima sai da yarba ganima kuma sai ba. Allah ya ce ku zaba cikin biyu. Ko ku zabi jama'ar ku, ɗan ku da matan ku da kuke faɗa an kama matsayin burjoni in bai muku, ko ku zabi dukiyar ku. Amma ba za a yi ba. Saboda mutanen dutsen ne mu da yawa. Su sa kai. An ce bawon da aka ba kuma an ce kuɗin da aka kuma da amana. Abin da yawa. zalla shi gaba daya yace ni dai da banu abdul mutalib gaba daya na lamunce muku duk abin da ke hannun mu na ku zama muku duk amma sauran mutane ba zan ce kuma akai su sai dai ga dabara ki zanne ku bari sai na idan da sallah tare da sahabbai sai ku zo gaba na ku maimaita wannan roƙon ni kuma zan faɗa haka gaban su ina ƙaran wani abu ne ba Allah ya ba su dabara abin da ake kenan sai da kai sallar azhar sai suka zo mun Allah ya rasulullahi mun zo muna roƙon ka alfarma mun mutunta a hannunka ka mana baiwa kai mana arzikin mai mana duke da kwace kaza ka suka wada abin da sauran masu kaza dai manzo Allah sai ta tuni dai sai duk wanda nake da shi na dangi na bari Allah matsalar gaba daya mun mayar muku da abin da ke hannun mu naku sauran mutane kuma ga su sai abin da sai sai muhajirai gaba ɗaya suka tafi da ya rasulullahi mu kuma duk abin da ke hannun mu naku na daga ganima da kawamu na ta ne da yadda shiga nawa da sai su malam saru suka ji su ya rasulullahi duk abin da ke hannun mu na na daga ganima da kawamu yanzu mun mallaka maka naka ne da yadda shiga nawa da saboda ka karshe da sai zama duk abin da aka ansa na ganima daga hawazin kam ya kuma hannun halin ali saboda bai wa'in sai na rasulullahi ya hukura asara mazalla ko dai wa ko mazalla ya kwance fursun nan mutum dubu shida ba ko shi zan goma kowa kuma gida wannan ya isa karanci ya isa baiwa isa karanci ya isa baiwa to haka manzo Allah yake tafi kula sara yusuf bin rahima manzo Allah yana sayar da zumunta katiban lima ajmu manzo Allah yana ba su abin da ba su da shi dangin sa sallallahu alaihi wasallam yudul kira sannan manzo Allah yana ba da garar baki in ba ko yazo manzo Allah ya kyautata masa ya masa garar baki wai baligu manzo Allah haika ce mu kura ya kura kansa ma a cikin kyautata bako asirun ata dayfan bi babika to tunda haka ne halin ka rasulullah ga wani fursunan yazo gaban ka ni shehu ibrahim ni ma ka fande ne so ya ka taka man ni fursun san asirun ga wani fursunan yazo gaban ka ata dayfan nazo a matsayin bako kuma har yanzu bi babika mu'diman kuma nazo ba ni da komai ga na kofa kana gurfana dama aikin ka kenan kana kwanta fursuna kana sanar da zumunta kana ba marashi kana tokar baki to ni duka na hada ni fursuna ne daifan ni ba kone mu'jiban bi ba zaka yaje ko ban da komai na zura gobe fara kofarka fa hal laka fihi ya rasulullahi ko shi ma zaka yi masa baiwa yadda ka saba wurduka da hana sa'igu tunda ga gani da mani ma ban da aiki kullun sai mai taiban ka a irhu a irhu ka taimake ni ya rasulullahi ka taimake shi ya mu'inu ka taimake shi ya mai taimako fa innahu fatirun wa tirun domin gani talaka ne wa tirun kuma nauyayya ma'ana nauyayye ne ni na yau da kun zurbai fakirun wakirun wa wa khairu da baligu amma dai na san cewa alherin yana cewa ko gurin kowa yana cewa ko ina sadaka rasulullahi ne maka sanin ne alayka salatu wallahi kuma salamu kaza Allah amma sallallahu alaihi wa sallam Allah wa alim wa sahibin da iyalan manzo Allah da sahabbansa haquhum min kada jigu galigu wanda yake haƙƙin su tabbatacin a gurin ka rasulullahi to mun gode Allah alhamdulillah za mu kwana da sai Allah sai mu jibi laraba insha Allah za su dawo gobe talata akwai mawuzin da za a yi a nefa yau wajen nefa wajen kofar nefa kubar kubar shi a ɗan yamin kofar ɗan yamin insha Allah saboda ka shi za a shafi insha Allah Allah ji gamu Allah ji kan mu da iyaye iyayen mu kuma da mu da sai mu da ƴan uwan mu Allah san zuwa da lafiya malam Allah saka musu alheri iyayen Allah saka musu alheri annan mu ya wallahi iya wannan mun da ya gari wallahi mana majalis Allah ya mana arziki da rayuwa barka nan sallallahu alaihi wasallam da mun da gina gurbin gidi Allah huwa wannan gidi Allah kare mu kasan mu Allah zai da lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya kasan mu Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke nan wasiya da addu'a Allah ya san bukatun da kike Allah ya musu kuma Allah ya rawa bukatun Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wani mu Allah ya riko da hannaye Allah sun ya masa adalci ko ko tare da Allah mu yake jiyayya Allah ba mu qana'a alhamdu Allah sallallahu alaihi wasallam malam da yan uwansa Allah ya kara musu lafiya Allah ya kare shi da tsawon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah ya tsira maka gudan su Allah ba mu ikon koyi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatun sa shi Allah ya masa fatiha da salatu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin رب رضا عليه جل وعلا عليه وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فضيلة الرسول وعلى اللهم صل على محمد فضيلة الرسول وعلى رب العباد غافر الذنوب وقابل التوب استقبل توبي بطيبة شكا إلهي تائبا وغالبا وخاضعا واجبا في منزل مبارك تنزلني وانبا هنا جميع من قاصدني عدل
لهم الليل هجيرا ونعرف القلوب لهم بالرسول وكانوا يقولون ذلك على ذلك يمنع وسعة وظهر الزائدة سؤال أموال وأمر عاملة من البشر مسلم الزوائد وعن العلم دون علم أدمنا وسعتين أولا وعشرين عشرين أولا تعالى لنا والذكر لديه ولا تروي من خير هذا الرمز لابد المال كل غير من أقوال أيهم الأمر متكئين متسجدين وسائلين كالعابدين قوله تسمى الأموال كمؤمن فالأهوال أجر على رجل الزكاة وسر أجمع الواجبات أجر على رجل فتنزل على تسعة نيلا كما جمت بالأرض كان ثم وقع رجلا بالأمر الذي تذوق من سناه وأنت أكرم وأنت أرم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني القادر المريد وأرجو خير من تريد نزل الوجه مع المساعد وأنك العيد الوجود القاعد تقلب العيان بالعيان وتغير في أزماني سيدي يسعهم هنا وسيدي لكل شيء له وكل ثابت بالحال وشاد العادي وتنسى كل شر ثابت رب العالمين عالم العالمين كلهم العالمين كلهم عدل بلغ كلهم وعافية بهم تملكهم القرآن جل لما تروت كرامي جئت كلهم العالمين وإني كنت قال كنت عالما من الذين وكل ما رمت تبعاتي نعمه في غير الصفائح أسفل الإبل والهواني لا تتقي ولا تعلم قولة الله يداها وعليه وتمكن لها كل جرمها ولو سمدا جعل مسجها على المبتاع وعليه وسعي الأطيار يوم يسير المسافر به وعلي الوسيلة وتذكر دمها حسبهم عليهم وعبد الوعي حسب كريم الله وعبد الوعي سبحانه يعبد الله وجهه ويستعبد الله سينتصرفنني مغلوب والرب هو الغني مسروق نسير يا نسير يا نسير فالعالمي أنك الكثير أريانا أنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى الأمين كيف فتقهر المريض وكيف تنزل له ما زالي إذا استكن من العدو هينا فخذه إنه يهاد الدين لا تمكن آثاره بيادا فقد بدا وأدمن رينادا مطر سوء ومهما لديه وجودني سقلي وذكري خيري وشكر مكر الظلم من الجليل مرجعا وسندا إنا بني أمر دعوت الصمد أثار نصرا قريبا يكفي كل من يولى هذا مكين متين يا متين يا متين بك سجدت حيث ما أكون أجد أبيضا بارعا قريبا منك عن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول فإنما أخرت لم يؤذني يا رب بالماهي لتمه أثرا ومه الذي قاربه ونسرا لكي بسليا على المختار وماله وساده يا خلال يا رب بالذات وبالصفات وكلنا في سائر الهالات سجل قلوبنا على الإيمان وسادنا ليوم الإحسان وانظر إلينا وانصر الدين أدي حقوقنا وعد الدين وهب لنا ذرية مباركة واجعل عني كل وقت آثم إلي من رد الجزاء العاثنا بالمصطفى الشفيع يوم القاتل خير الورى منقذ الدين الكوثر عليه صلى ربنا وسلم مبارك خير لنا وعما عليه صلى ربنا وسلم مبارك خير لنا وعما عليه صلى ربنا وسلم مبارك خير لنا وعما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العلم والحق إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فينا فيكم